أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 28 ga watan zulhajji shekara ta 1430 a shekara ta 1436 hijiriya wanda ya dace da goma sha biyu ga watan goma shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na takwas a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan sura mai albarka ta suratu yunus alaihi salam wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh ja'far mahmud adam rahimahullah ta'ala da ke sabuwar gandu a cikin birnin kano nigeria bayan hutu da ya gabata na babbar sallah muna wa 'yan uwa fatan alheri da fatan allah maɗaukin sarki ya karbi ibadunmu ya yafe mana kurakuranmu ya sa albarka cikin kwanakinmu duk abin da ya saura na shekaru ko watanni ko kwanakinmu ko awanninmu ko mintunanmu ko seconds namu Allah ya sa mana albarka ya ba mu ikon rayuwa ta musulunci a cikinsu da taimakon Allah yau za mu tashi ne a aya ta 45 a cikin suratu yunus din alayhi salam a wancan karo mun tsaya a aya ta 43 inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yuzlimun lalle Allah baya zaluntan mutane da komai sai dai su mutane su suke zaluntan kansu da kansu yau za mu tashi wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء
Allah madaukin sarki yana ba da labari irin abin da zai faru a ranar tashin alkiyama Allah ya ba mu tafiya a sa'a wa yau ma ya shirhun ka allam yalbasu illa sa'ata minan nahar da ranar da Allah madaukin sarki zai tashe su su mutane kenan a kira'ar a sauran malamai suka ce wa yau ma na ranar da za mu tashe su su mutane ka allam yalbasu ka ba su zama duniya ba kwata-kwata illa sa'ata minan nahar sai wani ɗan gajeren lokaci a yi ne ɗaya ai ka allam yalbasu fi duniya illa sa'ata minan nahari kai ka ce a duniya kwata-kwata ba su ma zauna ba face kawai bai wuce wani ɗan lokaci ne gajere ba a yi ne ɗaya mana idan aka tashi mutane a kiyama Allah ka samu cika da imani idan aka tashi mutane a kiyama mutum zai ga kamar gaba ɗaya ma rayuwar duniyar da ya yi bai wuce wato wasu 'yan mintuna ba a yini ɗaya ya yi sauri zai ga nan da nan duniyar ta riga ta ƙare Abdullahi dan Abbas suke cewa ai ka Allah mu yalbasu fi quburihim illa qadar sa'a minan nahar kai ka ce ba su zauna ba a cikin kaburrukansu bai wuce kawai dan wani sa'a ne dan gajeren lokaci ba a yi ne da ya ta'arafu na bainahum Allah ya ce sashinsu za su gane junansu idan kun tashi za ku gane junanku wannan zai san wancan ya arifu ba'dhum ba'dha hina bu'isu min al-qubur yayin da aka tashi mutane daga cikin kaburrukansu suka zumburo daga cikin kaburukansu za su gane kawukansu kamar yadda suke gane kawukansu a duniya malam daga nan kuma wannan sanayya din sai ta yanke yayin da suka ga bala'i na tashin alkiyama da tashin hankali wannan sanayya kawai kowa sai manta kowa da kun tashi ka gane shi yanzu kawai sai kuma me sai ka manta shi a cikin wasu riwayoyi a ranar tashi alkiyama mutum zai gane wanda yake dama ɗinsa da wanda yake hagun ɗinsa a kiyama amma wallahi ba zai iya masa magana ba saboda bala'in kwarjinin kiyama gashi dan uwanka ne na kusa da kai gashi makocinka ne gashi abokinka ne gashi watakila kun taba alaka da shi a duniya gashi kana kallonsa amma ka buɗe baki kai masa magana saboda kwarjini da tsoro ana cikin firgici tsoro gani kake yin kai magana din nan kamar wani tashin hankali ne zai same ka sama da wannan na kiyama to ba iya mai magana ba a wani mawqifi daga cikin mawaqiful kiyama Allah ya ce kad khasira alladhina kazzabu bi liqa'illah hakika sun yi hasara waɗanda suka ƙaryata gamuwa da ubangiji sun yi asara wanda suka ƙaryata tashin alkiyama wa ma kanu muhtadin ba su kasance wato suna kan shirya ba sun yi kusuranun nafsi asara ta rai rayuwarsu sun yi asara ta kuma babu muguwar asara irin ta wannan asara da suka yi a wannan rana Allah kiyaye mu haka Allah madaukin sarki yake mana wannan bayani limit lihada fa'iddu saboda wannan yan uwana mu yi shiri mai kimtsin gamuwa da wannan kiyama da ba ta da daɗin ji a kunne zukata suna kyamar kuma suna tsoron magana kiyama saboda me ba a san me za a tarar ba hasbunallahu wa ni'mal wakil ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar wata aya da ta yi kama da wannan kenan a wata kuma ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha a wata ayar wa yawma taqumu as-sa'a yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayr sa'a Allah ya ce mujrimai za su yi rantsuwa duka duka zaman da suke a duniya ai bai ma wuce wani dan lokaci gajere ba kenan gaba ɗaya wannan rayuwar duniyar da muka ɗauke ta mai tsawo da muka ɗauka wai wata ce ita rayuwar duniyar nan wai wata ce ko wallahi da zara an tashi alkiyama to gaba ɗaya mantawa muke wanda ya shekara ɗari sai ga kamar bai wuce awa ɗaya ba ko bai wuce minti biyu ba har da masu shekara dubu ma ka allam yalbasu illa sa'atan min naharin kamar ba su zauna a duniyan da ba sai wani dan lokaci ne gajere kawai yan uwana mu shirya dan gamuwa da wannan rana kafin ranar nadama da za mu yi da na sani Allah kai mana afuwa ta riske mu kuma lokacin da da na sanin ba shi da amfani na arama
wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'ibuhum aw yatawaffayannaka الله شهيد على ما يفعلون
وإما نرينك ما نعدهم وإما نرينك بعض الذي نعدهم idan muka nuna maka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani bangare na abinda muka yi musu alkawari abinda muka yi musu alkawari na azaba abinda aya take nufi da a ce yanzu ya Muhammadu a rayuwarka za mu nuna maka wani bangare da muka yi musu alkawari na azaba au na tawaffayannaka ko kuma ɗauki ranka kafin ka gani fa ilaina marji'uhum wato anan akwai wani jawabin da ba faɗi shi ba tab ai da kaga al'amari mai girma da kaga babbar azaba da kaga abun damuwa fa ilaina marji'uhum Allah ya ce makomarsu sana gare mu a lahira thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun sannan kuma Allah shine mai shaida akan duk abin da suke aikatawa fayujazihim mai shaida mai gani shahid basir yana kallon abin da duk suke aikatawa na alheri ko na sharri barna da ta'addanci ha'inci da zalunci yaudara da cin amana zamba cikin aminci cuta yawan sallah yawan azumi salatin annabi karatun alkur'ani sada zumunci duk abin da mutum yake na alheri ko na shari wallahi Allah yana gani kuma zai ba da bayani a kai kuma Allah madaukin sarki shine mai sani kuma mai ilimi akan dukan komai babu abin da zai ɓoye gari shi baraka ta'ala wannan abin da Allah ya ce zai nuna masa na azaba da ya tanadan musu malamai suka ce Allah ya fara nuna masa irin kakkashe su da aka yi a yakin badar da sauran azaba da suke ta gamuwa da shi kuma bayan mutuwarsu Allah ka sa mu cika da imani sai mai kuma ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون na ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين wali kulli ummatin rasul Allah ya ce kowace al'umma kowace jama'a mun turo mata da manzo rasul ana nufin dan aike kamar can inda Allah ce walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut da can kuma Allah inda ya ce wali kulli qaumin had kowane jama'a mun turo musu had had rasul hadin mai shiryarwa فإذا جاء رسولهم idan manzansu ya zo musu suka ƙaryata shi qudiya bainahum bil qist za a yi hukunci a tsakaninsu da adalci ay udhibu fid dunya wa uhliku bil azabi za a yi musu azaba a za a yi musu azaba a duniya a halakar da su kuma da azaba din sakamakon ƙaryata annabi da suka yi amma kafin manzo ya zo la thawaba wala iqab in dai annabi bai zo musu ba to babu lada babu uquba sun ci bonus amma in annabi ya zo suka kuma karyata shi to za a yi musu azaba a halakar da su kuma ga kuma ranar tashi alkiyama qudu ya bainahum bil qist za a yi hukunci a tsakanin su bil qist kalimatul qist tana nufin al adl Allah zai hukunci a kiyama malan da adalci babu zalunci a kiyama babu zalunci ba wanda zai cuce ka ka fa hankalinka a kwance kada ka damu eh kwarai kuwa babu cuta babu cutarwa shi yasa a ƙarshe ce wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su ba yani la yu'azzabuna bi ghairi dhanb ba za a yi musu azaba ba tare da zunubi ba wala yu'akhaduna bi ghairi hujja ba za a rike su ba tare da hujja ba wala yunqasu min hasanatihim kuma ba a tauye kyawawan ayyukan mutane wai dan ba a san ka kawai a tauye maka kayan aiki kamar yadda a nan duniya ake wala yuzadu ala sayyi'atihim kuma ba za a kara musu akan munanan ayyukan su ba dan ba a san su la a kiyama ba a wannan kwata kwata wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin mushrikai suna cewa wai wai yaushe ne ne wannan alkawari wai wai wani alkawarin da ake ta mana kiyama kiyama wai yaushe ne ne idan har ku gaskiya kuke ya kai muhammadu wannan alkawari wannan alkawari da kake mana ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi ta'iduna min al'adab wai yaushe ne ne in dai kai da mabiyanka gaskiya ne to a gaya mana yaushe za ta shi kiyama shine yas'alukan nasu ani sa'a mutane suna tambayan ka akan kiyama wai yaushe ne ne yasalunaka ani sa'ati ayyana mursaha can Allah ya ce kul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta yasalunaka ka'annaka hafiyun anha قل إنما علمها عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون wannan kiyamar da kuke tambaya yaushe ce ce alkiyama yaushe ne ne Allah zai tayar da alkiyama gaya musu ya Muhammad amsar amsar wannan tambayar da suke yi ilmuha inda rabbi ilimin kiyama yana wajen ubangiji na baya wajena ni mal masulu an ha bi alama min as-sa'ili la yujalliha li waqtiha illa hu ba wanda ya isa yayi bayani akan lokacinta kiyama ya ce yau ga ta nan illahu sai Allah shi shi kadai sai dai alamomi kawai akwai sign and symptoms akwai alamat amma rana kaza ne saura awa kaza shekara kaza wata kaza kwana kaza sati kaza la yujalliha liwaqatiha illahu ai saqulat fis samawati wal ardi wannan labari wannan bayani ya yi nauyi akan harkar sammai akan sammai da kasai ga baki daya la ta'tikum illa bagta Allah ya ce kiyama ba za ta zo muku ba illa bagta wallahi za ta zo muku unexpected ne ba aune shine bagta sakurullah in ku gane abin da nake nufi Allah ya ce alkiyama ba za ta zo muku ba sai ba ku tsammani sai ta zo an saki jiki an miƙe ƙafa ba wai kuna zaune kun shirya kuna jiran gobe jibi za ta zo ba ba a ana nan ana walwalar duniya mala ana shakatawa ana duk abin da ake yi mutane sun manta kawai sai a ji an hura ƙaho wa nufiqa fi sur fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun وأشرقت الأرض بنور ربها فوضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء لا تأتيكم إلا بغتة wannan abin da kuke tambaya yaushe ne ne to ba za ta zo ba sai unexpected bagtatan ba ku shirya ba ba ku kimtsa ba ba ku sani ba sai dai ku ji an ce kiyama ta tashi to sai mu shirya ko malam ya Allah ce
قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
Allah madaukin sarki ya ce gaya musu ya Muhammad kulla amliku li nafsi dharran wala naf'a gaya musu ni bana iya mallaka ma kaina ai la aqdiru laha ala shay bana iya ban da ikon komai akan kaina dharran cutarwa wala naf'an ko amfani mana ban isa in kore cutarwa daga kaina ba sannan kuma ban isa in jawo amfani ma kaina ba annabi Allah ya ce ya gaya wa mutane la yamliku li nafsihi daf'a dhur wa kadhalika la yamliku li nafsihi jalba naf'a bai sai akan kansa ya ture wai in wani ba zai same shi ba wai ya kore ya hana ya same shi a'a sannan kuma bai isa ba Allah bai bashi ba ya jawo wa kansa amfani sai abinda Allah ya bashi kurum illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ya ga dama abin da ya ga dama ya mallaka masa likulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajali tana da mudda madruba wato wani lokaci da Allah ubangiji ya rubuta mata ya kaddara mata cewa zai same ta na karewa kiyama kenan ai idan jaa ajalhum idan ajalin su ya zo kowace al'umma in ajalin ta ya zo waqtu fana'i a'marihim lokacin karewar shekarunsu fala yasta'khiruna sa'a ba a jinkirta musu daidai da sa'a daya wala yastaqdimun sa'a dai ana nufin wani lokaci wala yastaqdimun kuma ba a kara musu la yuta'akhiruna wala yutaqaddamun ba a jinkirtawa kuma ba a karawa malam lokacin da Allah ya rubuta ma dinnan hakan nan za ka ji shi Allah ya rubuta shekara 37 za ka yi kana shika 37 nan cap cap za ka mutu ruwanka ya kare da aka tanadar maka tsabar da aka tanadar za ka ci a duniya ta kare takun da aka tanadar kafa ka zai har iya adadin takun da kafa ka zai a duniya an lissafa motsin da hannunka zai wannan motsin an faɗi ƙwaya nawa za ka yi numfashi ka shaƙa ka fitar an faɗi ƙwaya nawa za ka yi a duniya gaba ke ɗaya in sun kare ba wanda ya sai ƙara maka wallahi babu wannan likitan ba ga likitoci za su haɗu akan ɗan uwansu likitoci ba likita ba su yi soke soke su yi aune aune su yi jone jone duk gatan da za su yi masa amma mutuwar ta tsakanin kafafuwansu za su zo ta wuce ta zare nan mutumin ta tafi da shi sai ku ji ana I am sorry sorry ya sure ran ya tabbata shi ƙwarai kuwa babu jinkiri ai babu abin tausayi malam irin ɗan adam da yake tafiya a cikin duhu wasu sun miƙa kafa sun sake jikinsu suna ganin za su daɗe ashe kuma ba za su daɗe ba ku sani ba wani ya yi alwashin rashin mutunci alwashin rashin kirki alwashi na barna alwashi na ta'addanci ashe bai zai daɗe ba Allah yana kallon shi to babu jinkirtawa ya koyan uwana babu gabatarwa babu jinkirtawa so kowa dai ya daɗa kimtsawa sai mai kuma
قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون na'am أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون
Allah ya ce kul ara'aytum in atakum azabuhu yanzu ba ku gani ba idan azabarsa ta zo muku bayatan da daddare kamar a ce wai yanzu ku ba kwa jin tsoron Allah ya saukan muku da azabarsa cikin dare bayatan aw naharan ko kuma da rana madha yastajilu minhu almujrimun so wai menene abinda mushrikai shine mujrimun mujrimai mabarnata mushrikai suke yin gaggawa daga wajen ubangiji me kuna gaggawan a ce wai kuna ca yaushe ne ne azabar yaushe ne ne kiyama ku ba ku gani idan Allah ya sauka muku da azaba a cikin dare ko da rana fa ina za ku sa kanku menene abin sha'awa na gaggauto azaba alhali kuna ciki kamar yadda can inda suke ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi adhabin alim subhanallah ya ubangiji wannan abu in dai gaskiya ne daga gare ka wannan sako in gaskiya ne daga gare ka wannan qur'ani in gaskiya ne daga gare ka wannan annabi in gaskiya ne daga gare ka wannan fadakarwa in gaskiya ne daga gare ka me kun ce Allah ka shirye da mu sai suka ce a a fa amtir alaina hijaratan minas sama kai mana ruwan duwar watsu daga sama ko ka zo mana da azaba mai radadi ma za yastajilu mithal mujrimun me gaggawa me abin da gaggawa a summa idza ma waqa'a amantum to a can ne a wannan lokacin shine a summa a summa ana iya fasara ta hunalika ko hina izin a sai lokacin ya zo a wannan yanayi ne wato idan azabar ta afku za ku yi imani kama ka ce wato yanzu tsayawa za ku yi sai in Allah ya saukar da azabar shine za ku yi imani sai ku ce kun yi imani da Allah bayan kun ɗauke tsammani saddaqtum bil azabi waqta nuzulihi kun gaskata azabar lokacin da take sauka al'ana sai yanzu al'ana tuminuna hina waka al'azab ai sai yanzu za ku yi imani bayan azabar ta samu tun yanzu ba za ku yi imani ba kafin Allah saukar da azabar وقد كنتم به تستعجلون alhalin da kun kasance ku ne masu gaggauto da azaba ku ce ayi azabar ayi azabar ayi azabar kuna karyatawa kuna izgilanci wa manzannin Allah da annabawansa sai azabar ta afku shine za ku yi imani sai me ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون
sannan sai a ce wa waɗanda suka yi zalunci lilladina zalamu waɗanda suka yi shirka az-zulmu na shirk sannan sai a ce wa waɗanda suka yi shirka duku azabal khuld ku dandani azaba ta dawwama ita ce al khuld hal tujzauna illa bima kuntum taksibun babu abin da za a yi muku sakayya face abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya shirkar da kuka yi a duniya ku dandana azabar ta yau kafircin da kuka yi a duniya ku dandana azabar shi yau zaluncin da kuka yi a duniya ga azaba ku dandane ta karyata annabawa da kuka yi a duniya hal tujzauna illa bima kuntum taksibun sai da abin da kuka kasance kuna aikatawa ga sakamakon yanzu na'am
ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين wa yastanbi'unaka ahaqqun hu suna tambayanka kalmar yastanbi'unaka ay yastakhbirunaka suna neman labari a wajenka suna kuma tambayanka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ahaqqun hu shin abin da kake mana alkawari na azaba da tashin alkiyaman nan wai gaskiya ne neman labari suke daga gare ka wai shin kiyama nan da kake gaya mana wai da gaske kake yi wai mutuwa wai da gaske ne wai kwanciyar kabari wai da gaske ne wai abin da zai faru a kiyama nan wai da gaske ne wa yastanbi'unaka ahaqqun hu قل إي وربي قل إي كلمة إي تنا نفن نعم كما ربي باوشي ما يتشي إي قل إي وربي ألا ربي ما إي نعم قيامس نعم حكني وربي نارا إذا أبنجينا إنه لحق lalle babu shakka wallahi bayanin kiyama gaskiya ne kuma antum bi mu'jizin kuma ku ba ku kasance masu gagarar ubangiji ba fa amma an tumbi mujizin wa ma an tumbi fa'iti na min azab ku ba ku kasance fa wanda za ku kubuce wa ubangiji daga azaba ba dan wanda ya gagara Allah ya wuce ya kubuce masa kenan ai wallahi sai Allah ya tattaro kowa kowa sai ya zo إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم وكلهم وكلهم دكان سدبادع إلا آتي الرحمن عبدا والله سيسنزو وبنجي قوة سيزو وبنجي أمتين العبد باوة لقد أحصاهم وعدهم عدا Allah ya ma gama irge su ya san iya yawan halittarsa ba wanda zai kuya ya san iya yawan su kwaya nawa ne awaki kwaya nawa ne kura giwa kwaya nawa ce kiyashi kwaya nawa ne dan adam kwaya nawa ne maza nawa ne yara nawa ne tsofaffi nawa ne la ilaha illallah wa addahum adda ya irga su irgawa to kai da kake da kudinka a cikin banki duk yawansu ai ka san yawansu ko ba ka bane in ya karu kana ganewa in ma an dauka nan da nan zaka je ka nemi manajan banki ka ce an ja an fa zare mun kudi na me aka yi lantana Allah da ya halice ka ya halice mu gaba daya duk a irge muke wallahi tas an gama lissafi mu da wanda aka haifa da wanda ya mutu wama antum bi mu'jizin ba za ku wuce ubangiji ba kafirai ne suke raya cewa wai ba za a tashe su ba yi zaman lazina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum kaji Allah sai ce wa zalika ala Allah yasir kafirai ne suka raya cewa wai ba za a tashe su ba qul bala wa rabbi latub'athunna gaya musu lallai kuwa tabbas hakika na rantse da ubangiji na wallahi sai an tashe ku wannan mutuwar da kuke gani wani ya kwanta wani ya mutu wani ya kwanta wani ya mutu wani ya kwanta wani ya mutu wallahi sai an tashe ku thumma latunabba'unna bima amiltum kuma wallahi sai an ba ku labari latunabba'unna ay latukhbarunna sai an ba ku labari bima amiltum da abin da kuka aikata wani abu sai Allah a gaishe ka ubangiji ya ce wa zalika ala Allah yasir kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah karka dauka akwai matsala ba wata matsala nan da nan ya kammala wanda Allah ya ce hisabi ai Allah zai yi wa bawa hisabi kamar kyafta da ido fat an gama tintin hai Allah ya samu cika da imani sai mai kowa mana ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
daga cikin abin da zai faru a kiyama tashin hankali walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi da a ce kowace rai za ta yi shirka kalmar zalamat tana nufin ashrakat da rai za ta yi zalunci ma fil ardi zalunci na ana nufin za ta yi shirka da abin da ke cikin ƙasa laftadat bihi da ta yi nemi fansar azabar Allah da duk abin da ke cikin ƙasa ɗin gaba ɗaya yau malkiyama wato zancen yadda yake malam walau anna li kulli nafsin ma fil ardi walau anna li kulli nafsin da a ce kowace rai tana da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya mallakar ta ce zalamat ai asharakat ta yi shirka to lafta bihi sai ta nemi ta bayar da wannan dukiyar arzikin da take da shi ta mallaka duk bayan ƙasa gaba ɗaya ta bayar don ta kubuta daga azabar Allah idan baka daɗa ganewa baran daɗa maka bayani idan a ce kana da dukiya duk duniyan nan gaba ɗaya dukiyar ka ce ko sai kai shirka da Allah bala'in azabar shirka a kiyama sai ka yi sha'awar sai ka nemi Allah ya baka dama ka ɗebi wannan dukiyar duka ka bayar da ita wa Ubangiji fansa a riƙe dukiyar kar a ma'azaba saboda bala'in da ke cikin azabar da za ka game da ita a kiyama. wasarrun nadamata lamma ra'au azab Allah ya ce sai suka bayyana nadama abun mamaki asarru anan azharu ne asarrun nadama abu ubaida ya ce ai azharun nadama za ka ga mutane suna bayyana nadama don kowane abu da ka sani ranar tashi alkiyama za a gan shi zai fito fili za su bayyana nadama su lamma ra'awul azab yayin da suka ga azaba wa qudiya bainahum bil qist Allah ya ce an yi hukunci a tsakaninsu da adalci mun riga mu musu hukunci na adalci babu zalunci wa hum la yalamun ba a zalunce su ba wasu malaman suka ce a'a wa asarru nadama ta asarru din nan tana nan dai tana tafiya akan asarru din asarru nadama ta akhfawu nadama ta kenan ranar kiyama za su ɓoye nadamar za su ce a ransu za su ce kaf a ransu za su ɗaka gaskiya da mun sani da mun bi Allah a duniya to yaya aka ce musamman manyan mutane akhfau ar-ru'asa'a an-nadamata min ad-du'afa manya-manya jagorori za su koye nadamarsu ga miskinan wato ga ƙanana za su nuna wato kamar ba komai amma suna cike da bala'i da bakin ciki da nadama amma suna koyewa ƙanana a kiyamar ma saboda kasu zarge su ce ko ba kuka jagorance mu ba ba kuka ce mana mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza ba ba ku kuka yaudare mu da manya-manyan raunan ku ba ba ku kuka yaudare mu da dogayen carbunan ku ba ba ku kuka yaudare mu da zakin bakin ku ba ba ku kuka mana ba ku mana ba ba ku ce mu je mu yi ba kun tsaya mana a kiyama za ku tsaya mana a gaban Allah ba ku kuka ce mana duk abin da muka ga dama mu je mu yi ba tun da dai kun ba mu kaza kun ba mu kaza ba ba ku ga mutane ba cewa ake ku je ku za mu tsaya muku a kiyama za mu tsaya mu to tsaba mutum yare na ma hankali ya mai da kai diga ne kai ya ce wai ka je wai ka je kai wai a kiyama ya tsaya ma ya tsaya ma ko allura bai sai ya tsayawa ba kai saboda tsaba yare na ka kwakwalwar ka ta majina ce ba ta aiki ya tsaya maka a idan wani zai tsaya wani in ya tsaya maka dan Allah kai ya mutu duk wanda ya isa ya tsaya maka dan Allah in mutuwa ta zo ya hana kansa mutuwa kai mu mun ji labarin annabi Musa ma da mutuwar ta zo ya ɗebe ta da mari sai da ya zuba mata da ido pau ya kwashe ta da mari ya shekan mata da ido ta tafi ta dawo ta ce kuma ta zo ɗaukansa dole ya tafi Allah lantana wani mai gidanka na wani malamin ka na mai cin tuwon masara da miyar kuka ina mamakin mutane da suke suke ɗaukar rububiyya da wata uluhiyya suna suna suna ɗora wa kansu wasu kuma suna suna mai da wasu malaman suna mai da su kamar alloli suna mai da su kamar wasu kai ka san kiyama kai ka san tashi alkiyama an ce maka tatsuniya ne kiyama an ce maka wasa ne har wani zai ce ma wai kaje kaje kaje kai wai ya tsaya maka kawai ya baka wani zikiri mutane ku daina yaudarar kanku ku daina bata kanku lokaci ku bi Allah ku bi manzon Allah ku tambayi Qur'ani me yace ku kawai amma mutum ya zo ya rayu akan ra'ayin wani kana jin irin tashin hankalin da ke cikin kiyaman nan tun da muka karatun nan jikinmu a cikin sanyi yake saboda ba wani abu da za ka da abin nan duk sai ka ji gaba ɗaya an bubbuge ka labarin ba daɗi saboda abu ne da zai faru gobe amma duk da haka wani ya zo ce ma duk wannan abun gaba ɗaya mun ɗauke maka kuma kana jin Allah yana cewa zai hukunci da adalci da gaskiya wani ba zalunci wani ba ko annaba fa ba ba su dama ba wannan lokacin su ma fa hisabin za a musu wa asarrun nadama kenan Allah zai yi hukunci tsakanin su da adalci babu zalunci ba za a cuci kowa ba sai me kuma ala
ka kaji qur'ani ko kaji munasaba ko wa incident ala ku saurara inna inna lillahi ma fi samawati wal ardi ma fi samawati abinda ke cikin sammai duka da abinda ke cikin kasai duka lillahi na Allah ne kaji komai nasa ne to yaya wani zai ce ce ya tsaya maka tunda ko ba nasa ba ne yaya wani zai zo ya tasarrufi da abin da ba nasa ba ala ku saurara inna wa'ada Allah haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne walakin na aksarahum la ya'lamun amma da yawa yawan su ba su sani ba sun jahil wannan hukunci sai mai kuma wa yuhyi wa yumitu wa ilayhi
shine yake rayawa kuma shine yake kashewa shi Allah din ba na rayuwa a hannunsa take in kaga ka rayu Allah ne ya rayar da kai wayo shi kuma yake kashewa idan kuma kaga ka mutu din insha Allah dai Allah ne ya dauki rayuwa wa ilayhi turja'un kuma gare shi za ku koma duka ba wanda zai saura ba wanda zai makale sai me يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين sai Allah ya yi kira bayan ya kawo wannan kissa din daga ƙarshe sai ya rufe ce ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum haqiqa wa'azi ya zo muku daga ubangijinku wa'azi da fadakarwa ya zo muku daga ubangijinku shifa'un da waraka lima fi sudur da abin da ke cikin wato zukata na duhun jahilci da cutatta da kuma makantar zukata Allah ya kawo muku warakan wannan shifa'un li'amal qulub qur'ani waraka ne daga makantar zukata ce as-sudur as-sudur kirji saboda ai anan zuciya kirji take anan a kirji zuciya take kuma mafi daukakan gaba a jikin dan adam shine wato zuciyarsa shine annabi ya ce salahat salahal jasadu kullu idan zuciya ta gyaru duk gangan jiki ya gyaru wa hudan lalle qur'ani din nan shirya ne ya zo muku shirya ne min dalala daga bata wa rahmatun lil mu'minin kuma jin kai ne ga mu'minai tausayi ne ga mu'minai kalmar arrahama a larabci ana nufin an-ni'matu alal muhtaj kai wata baiwa ga mabukaci shine arrahmatu malamai suka ce da wani mai mulki zai ba da wani mai mulki gona ko ya ba da wani mai mulki riga ko ya ba wa wani mai mulki dan uwansa mai mulki ya ba wa dan uwansa mai mulki kyauta to ba a cewa rahimahu ba a ce da shi tab ai ya ji kansa ko ba ka bane ba so in dai kalmar jin kai ce to daga rabbul izzati ne zuwa ga bayan- bayansa wato daga mai karfi ne zuwa ga mai rauni sai dai mai karfi ya ba mai rauni a ce ka ai wane ya ji dan wane ya taimaka masa da bai taimaka masa ba da yana cikin kaza amma mai karfi in ya ba wa mai karfi wani abu ba a cewa ji kansa wayannan duk abin da nake so in ce da ku Allah shine sama da kowa shine ya isa wa kowa rahama ya ji kan kowa na'am
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون قل يا مسلم محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله وبرحمته da falalar Allah da rahama tasa fabidhalika saboda wannan falyafrahu fi farin ciki su ji daɗi huwa khairun mimma yajma'una shi yafi alheri sama da abinda kafirai suke tarawa na dukiya yajma'una din nan ana nufin tara dukiya ku yi farin ciki da falalar Allah ku yi farin ciki da rahamar Ubangiji wallahi shi ya fi alkhairi da damuwa da kuke yi da abin da kafirai suke tarawa na dukiya a bayan duniya malamai suka ce abin da ake nufi da fadlullahi al-iman rahmatuhu kuma shine alquran da imanin da Allah ya baku da qur'anin da ubangiji ya saukar muku wallahi wannan shi yafi muku daɗi shi yafi kamata ku yi farin ciki da shi sama da mai dukiya da wasu ke walwala da ita abu sa'id al-khudri yake cewa fadlullahi qur'an rahmatuhu kuma shine Allah ya sanya ku din ku ne ahlul qur'an din Allah ya ba ku Qur'ani kuma ya ce ku ne wadda Qur'anin zai yi aiki a kanku to ku gode wa Allah ku yi farin ciki da wannan Abdullahi dan Umar ya ce fadlullahi al-islam rahmatullahi kuma tanziluhu fil qalbi rahamar ubangiji da Allah ya ba ku musulunci saukan muku shi a cikin zukatanku ku yi farin ciki da wannan Khalid ibn Ma'dan ya ce fadlullahi al-islam rahmatuhu kuma as-sunan sunnoni Allah ya ba ku musulunci ya ba ku sunna don suka ce fadlullahi al'iman rahmatullahi kuma aljanna falala Allah da rahmar Allah da Ubangiji ya ba ku fabi zalika falyafrahu liyafrahi almu'minina an ja'alahumullahu min ahlihi mu'minai su farin ciki saboda Allah ya sa su cikin masu cin moriyar wannan huwa khairun mimma yajma'un wala wannan shi fa alkhairi sama da abinda suke tarawa na dukiya a wata kira'ar mimma tajma'una maimakon yajma'una a kira'ar yaqub kenan mimma tajma'un wa bidhalika faltafrahu huwa khairun mimma tajma'un wannan shine abinda malamai suka faɗa akan fasara wannan aya amma abun mamaki abun tausayi abun bakin ciki abun kuttu da damuwa da bayyana jahilci a fili wani malami ya zo yana fasara wai wannan ayar wai hujja ce akan maulidi yan maulidi suna kama hujja da wannan aya ai kun ji dai bayanin na yi ko kun ji quotation da na muku na malamai wani ya ce kaza layin an fassara ta rahmatullahi an fassara waɗanda Allah ya sauka musu da Qur'anin annabi ya musu bayanin su sun faɗi me fadlullahi me rahmatu amma wani ya zo yana fassarawa fassara mai yanci irin talauji wai annan aya tana nuna mana muhimmanci da lan maulidi maulidi shi ya fi ku tara kuɗi to kaga dadin ilimi ya karam kallahu malami yana zamantowa malami ne kwarai a yanzu a wannan zamanin kwarewar shi ne malami ya ce karanto abin da magabata suka faɗa ya gaya wa mutane ma'ana in yi fassara ya ce wane haka ya fassara ta haka mujahid ya ce haka ibrahimun naka'i ya ce haka abubakar ya ce haka abdullahi dan abbas ya ce haka jabir ya faɗa haka waye ya faɗa wannan shine kwarewar a wannan zamani amma ba wai kwarewa bane kawai mutum ya dauki qur'ani ya gatsa shi kawai da bakinsa ya gaya mutane abin da ya ga dama ya daddatsa shi ya gaya mutane ya tafi wannan ba shine burgewa ba duniya kuma yanzu tana buƙatar ilimi ne ba ra'ayi ba ku daina gaya mutane ra'ayi idan kun gaya musu ma za su koma su je su duba su ce yaya magabata suka fassara wannan in maulidi ne me yasa Abubakar bai maulidi in dai wannan aya tana nufin maulidi me yasa Umar bai ba me yasa Usman bai ba me yasa Ali bai ba Jabir ma bai ba Abu Hurairah ma bai ba Abdullahi dan Abbas ma bai ba Abdullahi dan Umar ma bai ba Abdullahi dan Mas'ud ma bai ba Kabu dan Malik ma bai ba Aisha ba ta yi ba Hafsa ba ta yi ba Sauda ba ta yi ba Zainab bint Jahsh duk ba su yi ba maliku fa bai yi ba shafi'i ma ba maulidi abu hanifa ba maulidi imamu ahmad fa dama wannan ba magana imamu ali sunna ne wannan wani irin addini ne wannan duk ba su yi ba wani irin addini ne wannan wani irin addini ne wannan babu shi a littafi babu shi a riwaya kai baka ganewa ne kai duk wannan jawabin da ake maka wace irin kwakwalwa ce da kai kai Allah ya ganar da mu gaskiya malam ya Allah ce
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم haka أم على الله تفترون
wato gaskiya yau ayoyin nan suna dacewa wato iyaka sai mun gama jawabi kawai sai Allah ya daɗa ƙarfafa mu da abin da muka faɗa Allahu akbar ka ji abin da Allah ya ce qul ara'aytum ma anzala Allah lakum min rizqin ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yawa kafiran makka ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin abinda Allah madaukakin sarki ya saukan muku na arziki dukkan halitta da ubangiji yayi duk ma fil ardi gaba daya min khairin abinda aka saukan na alkhairai daga cikin sammai da wadda ƙasa ta tsotsi ruwa ta firzar min zar'in wa zarra na itace da tsoro da kuma abin da yake wato dabbobi faja'altum minhu haraman wa halala sai kuka sanya wani daga cikin kuka raba shi gida biyu wani kuka ce haram wani kuka ce halal mana wannan abin da Allah ya saukar sai kuka zauna da raɗin kanku da ra'ayin kanku da son zuciyarku abinda muke magana kada a gaya mutane addini da ra'ayi da son zuciya to shine nan Allah yake cewa wannan abin da muka saukar a bayan ƙasa kuka zo kuka zauna faj'altum minhu haraman wa halala kuka raba kuka ce wancan haram ne kuka ce wannan kuma halal ne kamar yadda Allah ce wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'ami nasiba suka ce waɗancan dabbobin ba za a ci ba ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin wasu dabbobi ne suka wawware su banda wasila banda sa'iba banda hamin banda wacece gaba ɗaya wannan haram ne wannan ne halal ba da izinin Allah ba qul Allahu adina lakum ina jin ko ban fassara muku ba kun fahimci sakon shin Allah ne ya yi muku izinin ku yi haka Allah ne ya ba ku izini yani fi hada taharimi wa tahalil a wajen wannan haramtawa da halattawa Allah ne ya muku izini amma lallahi taftarun ko kuwa ƙarya kuke kirkira kuke dangantawa Allah can da suka ce wallahu amara na biha suka ce Allah ya umarce mu da mu Allah za ku yi wa ƙarya ku zo ku yanki maganganu ku bada abin da kuka dama kuma ku ce Allah ne ƙarya za ku yi wa Allah to sai ya ce mi dangane da maƙaryata وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة tofa إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون
yanzu waɗanda suka yi wa Allah alladhina yaftaruna ala Allah al-kadhib suna tsammanin cewa Allah ba zai kama su bane ba zai musu hukuma ba ƙaryar da suke yi shine fasara wa mazannu alladhina me suke zato alladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba yawm al-qiyama ranar tashin kiyama masu yi wa Allah ƙarya me suke zato suna tsammanin Allah ba zai ta- sai tambaye su ba tab ai ko lalle zai tashe su shine amsar kuma lalle zai musu ukuba akan wannan dan ma inna allaha la dhufa ala nas Allah yana da wato falala ga mutane ma'abucin falala ne ga mutane walakin na aksarahum la yashkurun sai dai da yawa yawan mutane ba sa yi wa Allah godiya dukkan ni'imomin da yake musu sai su kauda kai sai su manta sai ta yi wa Allah ƙarya sai ta kirkirar abubuwa suna danganta wa ubangiji abinda Allah ba da labari a kai ba abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu la- na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya rangwanta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh